على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu yau daya ga watan biyar shekara ta 1443 hijriya wanda shine ya dace da shida ga watan sha biyu shekara ta 2021 miladiya muna zama na bakwai aya ta 37 a cikin suratul furqan aya ta 37 a cikin suratul al-furqan اللهم بسم الله وهو الذي جعل لكم الليل نعم آية تنوع نعم talatin da bakwai ko? oke to ni ne na karanto ayar ba daidai ba ba ita bace ba na mu je arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا Allah ya ci gaba da mana bayani dangane da kissa da tarihi na wato kafirai da suka karyata manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana yi wa manzan Allah sallama bayani ne dangane da wato gwagwarmaya da sauran annabawa da manzanni da suka gabace shi waɗanda su ma sun gamu da wato irin abin da ya gamu da shi ko kuma idan ya ji ya gamu da wasu sun karyata shi to akwai wanda suka karyata wasu manzannin irinsa Allah ce wa adan wa samuda wa sabar rassi mun yi bayani akan kisar adawa da samudawa a cikin surorin da suka gabata kamar suratul araf ba sai mun maimaita ba akwai asabar rassi wa adan wa samuda da adawa da samudawa da ashabur rassi ashabur rassi wato wasu mutane ne da suke garin samudawa ashabur ras mutane ne da suke wato wani gari cikin wato garin samudawa a wasu malamai suka ce ashabur ras wata rijiya ce a azerbaijan rijiya ce a azerbaijan rijiya ce a azerbaijan ita ce aka danganta mutanen ake ce da su ras ashabur ras kenan suna rijiya ne wasu kuma suka ce rijiya ce da mutanen suka jefa annabinsu a ciki na lillahi wa inna ilaihi raji'un suka jefa shi suka binne shi a ciki ashabur ras to ibnu jarir at-tabari babban malamin tafsiri bayan ya kawo waɗannan maganganu sai ce zancen da ya fi dacewa ya fi daidai dangane da ashabul rassi ya ce su ne ashabul ukhdud ashabu al-ukhdud da aka yi bayani wanda aka faɗa a cikin suratul buruj an gane ko to ashabul rassi wa qurunan baina zalika kasira da wasu al'ummomi masu tarin yawa da suka gabata qurunan baina zalika kasira ana nufin umaman qurunan kaman kace umaman al'ummomi mun halakar da su da yawa Allah ya ce wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tatbira kowane daya daga cikin alƙariyoyi ko waɗannan al'ummomi mun buga misalai na bayanin hujjoji shine darabna lahu al-amsal bayyana lahumul hujaj wa waddahna lahumul adilla mun fito da hujjoji da dalilai mun fitar da su fili dalla dalla imam qatada yace wa kullan darabna lahul amsal Allah yana nufin dukkan su gaba ɗaya mun kautar da dukkan wani uzuri da za su iya bayarwa na ƙaryata annabawansu ba su da wani uzuri sannan wa kullum tabbarna tatbira dukkansu mun halakar da su halakarwa tabbarna tatbira ahlakna ihlaka mun halakar da su halakarwa kamar yadda Allah ce wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh kalmar al-qurun al-qarn kenan wato ana nufin al'umma minan nas al'ummomi da yawa daga cikin mutane kamar yadda Allah ce sun ma'an sha'ana min ba'adihim ƙurunan akharin ƙurunan akharin mun wato samar da wasu al'ummomi bayansu ƙarnoni masu tarin yawa to ƙarnonin nan kamar shekara nawa wasu malamai suka ce wato kamar shekara ɗari da ashirin 120 wasu ce 100 wasu ce shekara 80 wasu ce shekara 40 amma abinda ake nufi da alƙarnu da wato ana nufin al'umma almuta'asiruna fi zaman alwahid anan wa al'ummomin da suka rayu a zamani guda dai ana ce da su karni guda wanda suka rayu a zamani guda idan suka tafi Allah ya kawo wasu a bayansu to zamaninsu ya riga ya wuce kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisi khairun nasi karni sun malladina ya lunahun sun malladina ya lunahun abinda Allah yake nufi a cikin wannan aya wallahu ta'ala a'ala wa alam shine bayani dangane da wato al'ummomi da suka gabata kuma sun yi yayi na ƙaryata annabawa da cin mutuncinsu da ɓatanci gare su a can baya Allah ya ce wa laqad atina Musa kitaba وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Allah ya bada labarin yadda suka yi da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna. Allah ya ce fa qulna haba ila alqaumil ladina kazzabu bi ayatina. Ku tafi zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin su ne mutanen Fir'auna da shi da jama'arsa. Allah ya ce fa dammarnahum tadmira. Kun ga anan ƙarshen aya Allah ya ce ya ce wa kullan tabbarna tatbira. can dammarnahum tadmira nan kuma tabbarna tatbira sai da kawowa labari mutanen annabi Musa dammarnahum tadmira aka ce musu wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula kaga su ma na karyata su kai yayin da suka karyata manzanni aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya su kuma me aka musu nitsar da su aka yi a cikin ruwa ruwan dufa ne kenan Allah ya ce wa atadna liz-zalimina azaban alima azaban alima to sai yaran ma kuma ya karo mana na ƙarshen su kaga can mutanen annabi Musa na biyu mutanen annabi Nuhu na uku wa Adan na hudu kenan wa Samuda na biyar kenan wa ashabar rassi na shida kenan wa Adan wa Samuda wa ashabar rassi ashabar rassi yace kuma wa qurunan baina dalika qurunan dinnan wasu wasu al'ummomi da suka zo karnoni shine na gaya muku shekara a ɗari da ashirin wanda suka zo duk suka yi yayin karyata annabawa annabi ya zo su karyata shi annabi ya zo su yi mai kaza shine ma ai aka ce ashabar rasu din su saboda rashin kirkin su su annabin nasu ma a rijiya suka jefa suka binne shi saboda kiyayya a nan nake so ku gane duk mutumin da yake kira akan gaskiya yake cewa Allah ya ce annabi ya ce yake kokarin ya dawo da mutane kan hanya ta kwarai to dole fa sai ya shirya da mai gaba abokanan gaba za su yawaita a gare shi bai da wani laifi ba hana abinci ba ba kungiyar siyasa ya hana ba ba wani ne ya zo neman aure ya hana ba fada da shi da ake yi me yasa zai gaya mutane gaskiya musamman a irin wannan zamanin da ba a san gaskiya wani ya faɗa yake gaya malami to shi ya fi kowa gaskiya ne don me za a ce tun da ba a san gaskiyar don me za a gaya mutane gaskiyar kar a faɗa a kyale mutane ku ne kuka fi kowa sanin Allah ko ka fi kowa tsoron Allah wani ya ce wasu sun zo masa tambaya shi irin mutanen nan ne kawai 'yan zamani ba wani ko aya ko hadisi ko nawa ba da suka yi mai tambaya mata ne sai suka ce kaga mu kawai sai ce a ku tambayi malamai man sai ce sai suka ce masa ai mun san da malaman mun san da malaman mu kawai ka gaya mana ba wani malami da za mu tambaya ba su yadda da malaman ba saboda malami zai ce Allah ya ce annabi ya ce wannan kuma zai dudduba duniyanci ne ya gaya musu da haka sun fi zaɓen mai harkar duniyancin akan harkar lahira to kun ga duka wannan Allah ya jero mana ga sunan a wuri guda ayoyin nan gabaki ɗayansu mutanen annabi Musa da suka karyata shi ilal qaumil ladina kazzabu bi ayatina Allah ce fadammarnahum tadmira sai mutanen annabi Nuhu kazzabu rusula kaga annabi Nuhu kadai suka karyata amma Allah ya ce sun karyata ar-rusula manzanni aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya muka nitsar da su muka sanya su zamanto aya ga mutane yanzu ka duba fir'auna ba sai da Allah ya kashe shi ba a cikin ruwa ya kashe shi ba shine shugaban masu karyata annabi Musa ba ya nitsar da shi har yanzu ana nuna hotonsa ya halakar da shi ya sha ruwa ya ci tako saboda ya karyata manzanni da adawa da samudawa da asabar rasi wa qurunan baina zalika kasira su ma dukan su Allah ce wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tatbira mun halakar da su halakarwa ba wanda muka bari mun gama da su to arama sai Allah ya ce mi kuma
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا sai Allah ya ci gaba da bayani cewa ai waɗannan mutane ai sun zo sun shuɗe sun wuce ta wasu wato ko sun wuce ta wata alƙarya wanda aka yi mata wato mummunan azaba ruwan azaba ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء wanne ne alƙaryar da aka yi mata ruwan azaba mummunan ruwa kawma lut su ne mutane annabi lut kun je da aka jero ko annabi musa annabi nuhu samudawa adawa ashabur rasi sai kuma me mutanen annabi lut yan luwaɗi masu neman maza namiji ya nemi namiji duk mutumin da yake da wannan ɗabi'a a cikin wannan al'umma yana neman namiji to ya saurari bala'in da ya samu waɗanda suka gabace shi iyayensa da kakanninsa yan luwaɗi walaƙad a tau alal karyacin lati umtsirat matsarar sau'i su ne mutanen sadum Allah ya halakar da su bil kalbi wa bil matsari minar hijara matsarar sau ɗin kifa garin aka yi an gane kifa garin aka yi sannan kuma aka musu ruwan duwar watsu malam Allah in ya tashi kama mutane wato inna akhdahu alimun shadid wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ya musu ruwan duwatsu ya kifar da su ya musu alkalbu hijaratin min sijil daga wutar sijil kamar yadda Allah ce wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzari su ne mutanen sadum ba ku wuce ta garinsu kuka gani ba afalam ya kunu ya raunaha Allah ya ce wa innaha labi sabilin muqim a wani ayar Allah ce wa innahuma labi imamin mubin wai su ba su ga wannan alƙaryar da muka halakar da ita ba afalam yakunu yarawnaha faya'tabiruna biha faya'tabiruna bima halla biha su dauki izina da lura dangane da abin da ya samu wannan alƙarya din wa bi ahliha min al'azabi wan nakali da irin azabar da Allah ya kama su saboda me sun karyata annabinsu sun karyata manzanni sun saba umarnin Allah Allah ya ce balkano layar juna nushura bari dai waɗannan almari na biha masu wucewa ta wannan gari da muka halakar cikin kafirai layar juna nushura ba sa ɗaukan izini ballantana ma su yi tsammanin wato a tashe su a kiyama ba sa son wato tashin kiyama ba sa fatan Allah ya tashi kiyama bal kanu la yarjuna nushura daman duk arni ina zai so a tare kiyama daman duk kafiri ina zai so a tare to musulmi ma yana jin tsoron ta ballantana arni kaga wannan ai musiba ce babba bal kanu la yarjuna nushura to sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya ainihin ci gaba da bayani dangane da izgilancin da mushrikai suke yi wa annabawa da manzanni kafin nan yan uwana musulmi ina so ku lura ku gane cewa saboda wani zunubi guda ɗaya wani zunubi guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya kifar da al'umma guda shine zunubin luwaɗi ya kashe su garin yadda kasa ana juya ƙosai ko ana juya waina masa aka kifar da ita ƙasa ta zama sama sama ya zama ƙasa sannan haka ɗin bai wadatar ba sai aka bi su da ruwan duwatsu daga sama ijaratin min sijilin mandud saboda mai luwaɗi amma yau ga wannan al'ummar ta annabi Muhammad a cikinta akwai masu luwadi to mu annabi ya roƙan mana Allah kada Allah ya kifar da mu ya halakar da mu ya hana mu azabul istisal ya ce kada Allah ya mana Allah ya ce ya karba da ba don haka ba da sai an kifar da mu amma al'ummar da take wannan ya kamata ta sani cewa tana aikata zunubin da an kifar da al'umma an kashe ta gabaki ɗayanta malam har dabbobi da awakinsu da kajinsu da komai ba abin da Allah ya bari don sau da yawa Allah idan ya zo yin azaba baya warewa kawai da na kirki da na banza duk ya shafe shi ba shi ne muke cikin wahala ba yanzu ai azabar ce ake ta fama da ita ta aljihu da ta matsin rayuwa da ta tsada da ta kunci da rashin tsaro ai wasu ne suke yi wa Allah laifi ya fushi kuma muke ɗanɗana kudar mu gaba ɗaya me yasa mu ba mu hana su ba me yasa muke goyon bayan barna me yasa muke zaune da mabarnata me yasa muke goyon bayan rashin gaskiya malam ko a harkar siyasar nan da ake yi wallahi mala akwai jihohin da sun fitar da mutanen kirki ba wanda ya fito ya zo rediyo ya zage su ce suna da wani kashi ko datti ko ta kazanta amma wallahi malam mutanen jihohin sun isa zaɓe su ko ba haka bane ba akwai mutane na kwarai mutanen da an san na kirki ne an san tarihinsu kuma suna nan suna tare da mutanen kirki amma saboda ba su da kuɗi a hannu ba su iya ashar ba ba su da 'yan daba ba su da 'yan jagaliya ba su da 'yan kaza ba wanda zai zaɓe su mu ɗin mu ne masu yin zaɓen wanda zai zo yi ƙarya wanda zai zo yi zalunci wanda zai zo yi cuci mutane wanda zai zo yi kaza ya kaza shi za a zaɓa amma an ƙi a zaɓi mutanen kirki kuma wallahi akwai na kirkin babu su ne akwai sai dai kawai a ce a talakawa ne ba su da kuɗi ba za su yi sponsorin zaɓe ba a ba za su yi sponsorin campaign ba ba za su yi to ku talakawa ba za ku tara musu kuɗi ba sau nawa aka tara shugaban ƙasa ma ba an tara mai kuɗi ba haka ne mana da ake son sa lokacin da aka nuna ana son sa ana ƙaunar sa ba karo karo aka yi ba aka tara to me yasa a jihohin ku ba za ku nemi mutanen kirki ku yi karo karo ku tara musu kuɗi ba ku fita ku kubuta daga bala'i wallahi dole talakawa dole samari matasa ku gane wannan fikira ku gane wannan tunanin duk lokacin da muka tashi mutum na kirki ne muka ga bai da kuɗi bai da goyon baya saboda bai da kuɗi ku tara mai kuɗin ya je ba wa masu wanda zai ba su kuɗin ya je ba su kuɗin a taimake shi in ana son mutum ai ana taimakonsa ƙaryar banza ƙaryar wofi akwai mutanen kirki ɗaiɗaikun jihohin nan namu na arewa akwai misalansu suna nan wane wane a jiha kaza wane wane a jiha kaza wane wane a jiha kaza amma mutane abin da zai baka mamaki shine wal iyadu billah wato ba gaskiya suke so ba sai daga baya a zo ana ta kuka wayyo Allah mun shiga uku wallahi mu an zalunce mu wallahi mu an mana kaza an mana kaza ya rab ya rab ya rab ya rab Allah ka taimake mu amin Allah ran ma mu je gaba
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن
ci gaba da yi mana bayani dangane da sifofin waɗannan mutane da suke yi wa annabawa izgilanci bari ku ji maganganun ba su da daɗin ji wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan idan suka ganka sai su rinka yi maka izgilanci huzwan a hada alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya turo shi a matsayin annabi manzo kaji ba wannan wannan shine annabin izgilanci wannan shine manzan a hada alladhi ba'atha Allahu rasula ala sabili tanqusi wal istira karantar da sha'aninsu da wulakantar da annabawa da manzannin qabbahumullah Allah ituzarta su wulakanta su kamar yadda Allah ce wa laqad suhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana iqab haqiqa an yi izgilanci wa manzanni kafin kai Allah ya ce amma na jinkirta musu na jinkirta wa kafirai daga baya na damke su na kama su to yanzu ba annabi yanzu ba manzo sai kuma yau malamai izgilanci a tozarta su a ci mutuncinsu yanzu farautar labari ake yi neman labari ake ruwa a jallo da za a ci mutuncin wani malamin addini ko mai dawa nema ake koyaya in za ka yi wani kuskure koyaya ana neman wannan abin kai abinda ma ba kuskure bane sai kaga ana neman ya za a mai da shi kuskure saboda a zage ka me yasa dentin image dinka a zubar da mutuncinka ta yadda mutane za su ganka cewa da mutumin banza ne don su daina sauraron jawabinka don haka mutane duk mai mutunci ya kokari ya tsare mutuncinsa duk mai daraja ya kokari ya tsare darajarsa ya kiyaye fa ya ci gaba da addu'a ya ci gaba da roƙon Allah to annabawa ma haka aka yi musu kaga ba wanda zai kubuta ku kuma mutanen kirki sai ku ƙoƙarin kare mutuncin malamanku saboda taba mutuncin malamanku taba addininku in kuka bari suka rugurguje malaman wa zai zo muku wasi wa zai ce a ji tsoron Allah wane ne in azzalumai suka yi tsiya zai zo yi magana to an zubar da mutuncinsu abinda ba ku ganewa kenan ai musu addu'a Allah ya kare su sannan duk abin da zai iya taba mutuncin malami dan Allah kada a jashi wannan abu a kare mai darajarsa ko da ku shi bai fahimta ba ko da ku shi bai gane ba a yi kokari a bayyana masa a yi ƙoƙari a fitar da shi saboda taɓuwar mutuncinsa taɓuwar addinin ne taɓuwar da'awan ne wallahi malam ana nan ana ƙulle-ƙulle dare da rana yaya za a zubar da mutuncin masu mutunci iskatu shakhsiyya ce sun gwada 'yan boko sun zirma su sun ci mutuncinsu masu ilimi a ƙasa suka zubar da su a ƙasa sai da aka waye gari aka zo ana zagiyarsu ta yadda ba su da kalma suka bi sarakuna ba su kyale su ba su ma bayan Allah mutanen kirki wanda suke zaune cikin talakawa su ma aka ja su aka ja su aka ja su sai da aka sa suka aka sa suka yi ta abubuwan da aka sa su fada da su da mabiyansu shi yasa aka wayi gari yanzu yau a ƙasar Hausa a ƙasar Hausa bahaushe bai ganin darajar basarakensa ba a sauraron maganganunsu ba su tsawatawa aji me ya faru mutuncinsu ne aka zubar tun can sai kaɗan ne wanda yanzu suke ganin darajar waɗannan bayan Allah kuma sun fi kusa da mu su za ka ga duk inda sarki yake gidansa a cikin gari yake kuma duk lalacewa inda yana gari ya fito a yi sallar juma'a da shi ko ba komai shi alfaharinsa talakawansa idan ya fito ya zo ya wuce ta wani guri ba a gaishe shi ba sai kaga ya ce yaya ba a gaishe ni ba saboda me shi jarinsa talakawa ne amma yau in ana jiran doka ba daga bakin su ake jira ba akwai wata doka da ke jira za su faɗa a'a saboda me an kwace mulkin ban sani ko kuna ganewa an karbe mulkin an kwace sarautar rawanin kawai aka bar su da shi da algeta da wannan amma ainihin fawa din da suke da shi wallahi duk an karbe karamin dan siyasa da bai kai ya kawo ba a tsarin mulkin da ake tafiya ya fi su daraja wanda kuma ba daidai ba ne haka sai suka zama ba a mai da su masu kima ba ba a mai da su masu tsawatarwa ba aka cire kimarsu da darajarsu a constitution da yawa cikin wasu abubuwan ma da suke ma baya cikin constitution ba saboda me bature bai san da su ba alhali da bature kafin ya karbi kasar fa a hannunsa ya kwaci kasar duk inda bature ya zo a kasar nan sai da ya nemi alfarmar basaraken wurin sannan ya samu shiga suka musu wayo suka musu dabara suka shiga suka kakkafa musu tsare-tsarensu daga baya sai suka kwace mulkin da sarautar suka basu da kayan rawani da manyan riguna kawai kuma duka wannan wallahi azim ina gaya muku fada da addini ne fada ne da musulunci da haka wanda bai kai su daraja ba sai ga ya wulakanta su na'am bai kai su daraja ba shi fa yana expire shi fa yana da adadin shekarun da yake yi amma in ya ga dama sai ya cire wanda ya ga dama ya saka wanda ya ga dama ya ja wanda ya ga dama a ƙasa kuma duniya tana kallo saboda me wani tsari ne aka kawo shi kuma kuka yadda da shi da abin da muka sani a tarihi sarakuna su suke ɗaura aure su suke sulhu su suke raba gado su suke raba gonaki su suke mu'amaloli na mutane duk abin da ka sani na mu'amala kuma maganar suna da ƙarfi da basarake ya tashi ya yi magana dole a saurara amma yanzu in ya zo maganarsa ma sai dai a gudu ta a rediyo ma a dan wullo ta kaɗan ba damu ba to yanzu yaya za mu dawo da darajar masarautunmu yaya za mu dawo da kima da darajar waɗannan bayan Allah da suke jagorantar mu ina gaya muku sun fi kusa da mu kuma su duk koyaya sun fi kusa da talaka akan je a gaishe su duk sati ko duk kaza sukan fito ma su zauna a fada ma kawai su zauna ana musu bifita suna jiran meye laruran masu larura da yawa da su ne kotu ba yawan kotuna kuma idan sarki yanke hukunci akan abu da ya yanku yanzu ku shi ake kaiwa kotun ma kuma haka bane ba al'amura sun canja al'amura sun canja to yaya za mu dawo da kimar waɗannan shugabanni namu ita siyasa tsari ne na shugabanci da aka kawo a zamani shikenan a zo a yi shekara hudu mutum ya haɗa kayan sai tafi in mutum ya yi takwas ɗinsa shikenan ya je Allah kiyaye mun gaji ya isa haka ko ba gaba ne ba shikenan Allah ya mana afuwa wato akwai damuwa ne muna cikin damuwa amma Allah muke roƙa ya fitar da mu daga cikin damuwar da muke ciki. Allah ya ba da labari ya ce izgilanci suke yi wa annabawa da manzanni a matsayinsu na shugabanni. Abin da ya sa na kawo muku wannan kistar shi ne, girmama shugaba, mutunta shugaba, addini ne. duk wanda aka ce da shi aka ce da kai jagora ne gare ka to ka tsare masa kimarsa ka tsare masa darajarsa zai iya yiwa ya yi wani abu ba daidai ba ko ya yi wani abu na kuskure yi masa uzuri kar ka bari wani daga waje ya zo ya kwace masa kimar tasa da darajar tasa kuma ya zo ya kakaba ma marar daraja kuma dole ka girmama shi yanzu da yawa daga cikin waɗanda ake bi wasu wallahi yan baya ne ba wasu yan giya ne wasu manema mata ne amma tun da zamani ya kawo an juya an juya an buga ƙura an yi kaza su suka ci dole ka bi su in kai ba daidai ba su turo a tafke ka a kame ka amma kowa ya sani ba mutumin kirki ba ne suna nan da yawa a wurare daban-daban yaya za ka yi da su dole ka haƙura tun da tsarin ne ya kawo su abin tausayi wani lokacin kai ɗin mai mutuncin mai kimar kai za ka je ka ɗauki ƙuri'arka ka dangwala wa mutumin banza ya zo ya ta aikin banza shekara hudu kuma kana da kamashi wallahi duk wanda ka je ka zaɓe shi ga dangwala masa kuma ka san ba na kirki ba ne ka taimake shi akan tsiyarsa to ku Allah tabaraka ta'ala sai ya raba muku kamashin tare da kai da shi tunda kai ka taimaka masa ya kai inda zai kai a sunan ai suna nan suna ta abana wani ya bugo min waya yake cewa wai a wani gari ne can haka yace malam an fara fara ba ofa sun karbo ofofi daga Abuja nace a za su fara rabawa yanzu ai tunda saura yan watanni ne a fara abuwa da duk shekarun da suka gabata yaya ba su baku ba amma tunda mu 'ya'yan kaji ne in an watsa mana cak cak cak cak mun ci sai a kame mu shikenan wai yanzu ne zai mutum zai nuna wai yana son ka wai yanzu yanzu za ku ga aiki fafur a yi kaza a yi kaza a yi kaza saboda me a yaudari hankalinka a yaudari tunaninka na'am haka muke sai dai mu yi fatan Allah ganar da mu ya zaba mana na kwarai ba don halinmu ba wai zara auka in yattakhidunaka illa huzwan ahadan alladhi ba'atha Allahu rasula suna mai izgilanci Allah ya ce ka yi haƙuri ya Muhammadu ba kai ɗaya sallallahu alaihi wasallam suka fara yi wa ba walaƙad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana iqab Allah ya ce in kada la yudilluna an alihatina suka dada gaya masa wani magana ta izgilanci ai saura kiris wannan annabi ya kusa ya batar da mu ya hana mu bin allolin mu gumakan mu ay annahu kada yusnihim an ibadatil asnam wai zagin annabin suke yi wai ai ya ma hana su saura kiris ya raba su da gumakan su gaba ɗaya da ba dan sun yi haƙuri akan bin gumakan sabaru wa tajalladu wastamarru alaiha suka yi haƙuri suka cire damtse suka ce ba a isa a raba su da gumakan su ba ka duba wannan annabin fa kira yake abautawa Allah ha kira yake a bauta wa Allah amma su kuma suna cewa sun dage sai sun bauta wa gunki ka bauta wa dutse ka bauta wa ice ka bauta wa iska ka bauta wa shedan in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha Allah ce wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba da sannu za su sani ranar da suka ga azaba ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama da sannu za su gan ranar da suka ga azaba za su gane man adallu sabila wane ne yake ya bata ya bar hanya ta kwarai lokacin da suka ga azaba Allah idamke su to lokacin za su gane waye a gaskiya waye a ƙarya a ra'aita manitta kaza ilahahu hawahu وأضله الله على علم wanda ya rike son zuciyarsa ita ce Allahnsa son zuciya mutum ya mai da son zuciya shine ubangijinsa ya kiya bi dokar Allah afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allah yudillu man yasha mummunan aikin ka a kayata ma shi ka mai da shi shine iyaka Allah ce afa anta takunu alaihi wakila a da a jahiliya imam ibn kasir yace kana rajulu fil jahiliyati ya'budu al-hajar al-abyad zamanan a jahiliya mutum ya dauki dutse ya dauki dutse farin dutse ya dau lokaci mai tsawo yana bauta masa idan ya zo ya ga wani dutsen da ya fi shi sai ce kai wannan ba Allah kwarai bane bari in canja shi in samu wani wallahi malam dutse fa mutum ya ajiye dutse yana yana yana bauta masa in ya ga wani wanda ya fi shi to sai i bashi sai i kama wani subhanallah yanzu wannan zaka bi ka bar qur'ani ka bar hadisi ka bi mai bautar gunki ka bi mai bautar mai bautar ra'ayi ka bar musulunci ka bar guidance na alqur'an guidance na hadis da sunna ka dauki guidance din wani suna nan suna wasa da tunaninku ba ku gane ba wasa da hankalinku ba su gane ba ku gane ba suna neman su raba ku da addini ba ku fahimta ba suna ta yakin ku ta hanyoyi daban-daban daban-daban kuna bacci su tunani suke yi na barnar da za su yi daga nan zuwa shekara ɗari wani yake gaya mai ce ya karanta a wani littafi sama da shekara ɗari da ta wuce yahudawa turawa sun yi rubutu yaya za su yi su lalata musulunci da musulmai da duk ƙasashen da ake da musulmai sama da shekaru daga cikin hanyoyin kashe miliyoyin kuɗi da daloli su sa a yi musu bincike a duniya ina da ina da ina ne ake da musulunci kuma ina ne musulunci yake da ƙarfi kuma me yasa musulunci yake da ƙarfi a waɗannan wurare research kuɗi a yi bincike suna zaune za a kai musu labari su biya ka kuɗi kai ɗin ɗan ƙasar ka gaya musu tsirarar ƙasar ka gaba ɗaya duk harka da ake ta addini wallahi suna da shi a rubuce sun biya su fa faɗa da addinin fa sun shirya masa fa kai ne baka shirya kare addinin ba kai da haka duk inda musulunci yake a duniya a map din duniya suna da shi sun ɗiga masa sannan kuma su yi research su yi bincike me yasa musulunci ya fi yawa a nan sannan suwaye suke ruruta musulunci a wurin sannan wace hanya za a bi a dankwafe musulunci faɗa da su ba lalle yiwuwa ba to a shige su mana a kawo musu tsarurruka a wautar da hankalinsu a nuna musu tsarin da suke kai ƙauyanci ne kamar yadda yau musulmi ya wayi gari yana ganin a ja masa aya a ja masa hadisi a ce masa ya aikata kaza Allah ya ce annabi ya ce wannan tsohon tsari ne ƙauyanci ne kai da kanka sai ka zo kana kyamata addinin naka akwai inda zaka je ma sai ka buya ma ka ce kai musulmin ne ba saboda sun yi aiki sun gama sun yi nisa mutum ya wayi gari yana ɓoye identity na shi cewa shi musulmi ne wallahi wani wurin bai zai faɗa ba tun daga sutura suka fara gama da mu mutum ya wayi gari yana kyamar suturarsa da Allah ya suturta shi da iyaye da kakanni ya zo yana sha'awar suturar wani kuma ya fifita ta akan ta kowa sutura common sutura da tsarin rayuwa da tsarin mu'amala suka ƙayata wasu abubuwan da bai kamata a ƙayata su ba suka ƙasƙantar da abubuwan da ya kamata a girmama su musulmi yau zai iya waye gari ɗansa baya zuwa kowace islamiyya ta addini wallahi bai taɓa damuwa ba kuma bai taɓa tambaya ba duk ribibin da ake yi ga inda aka tafi can ka ɗauke shi ka kai shi ka biya masa kuɗi ka kashe masa kuɗi in aka kawo yaronsa takardar jarabawa ya nuna yaro ya faɗi kwana zai yana bai yi bacci ba matar tana alhaji ka yi haƙuri ka yi haƙuri tashin hankalinsa yaronsa bai ci exam ɗin first term ba amma fa yaron nan bai da islamiyyar da ake koya mai kula uzu biran falaki da nasi mutum ya ajiye matarsa ta aure a gida ba ta da ilimin addini kuma ita ce mai yi wa 'ya'yansa tarbiyya kuma bai kai ta makaranta ba kuma baya koya mata kuma bai damu ba na'am tsarin ne yazo da wannan ana jin kawai ai normal is common normal ne ai kawai mutane su zauna ba su da ilimi amma sau nawa aka kashe aure saboda miji ya hana matarsa ta je ta yi digiri ko ta yi diploma amma kun taba jin an kashe aure saboda ya hana ta ta je islamiyya wani ma ya je ya biya kudin islamiyyar ta ce bara a je ba ya dawo ta bakin windo ya ce mai hidimarsa don Allah a karam kallawa a taimaka mun wallahi ta ki zuwa hidimarsa ya ce ai wannan ba refunding ai baka ga an rubuta wai non refundable ake sawa ne ko me ba ce ka duba form ɗinka yalla bai ya ce yanzu ba za a dawo da wannan kuɗin ba ya ce wallahi ba za a dawo da shi ba to yanzu kai yanzu ba yanda za ka yi da shi ce to ta ki na'am ya biya mata kuɗin makaranta ya sai takaddu ya yi uniform ta ajiye ta ce baran je ba kuma dole kawo cefane da daddare ciyar da yace komai da komai kuma tana zaune kuma ba yanda zai ita kuma ita ce uwar ƴaƴansa kuma ita ce musu tarbiya kuma za ta tara masa su ƴaƴan ta hana ƴaƴansa zuwa islamiyya ta kunna musu drama yes ta hana yara zuwa makarantar tafis ta kunna musu film kaga yaranka ba su je islamiyya ba kuma suna kallon film wasu ce ta kunna musu saboda abin da ka auro ne yayi duk wanda ya je dauko kara da cinnaka dole sha cizo yi ko ba ka bane ba da ka ka san irin matar da zaka aura in ka auri yar duniya wallahi sai ta maka duniyanci a gidanka wannan ya samu ƴaƴan musulmi sun wayi gari mana la yahmiluna illa al-ism faqat ba abin da suke dauke da shi sai sunan musulunci amma wahum ba'iduna jiddan anil islam wa ta'alimin islam sun nisanci musulunci da karantarwa musulunci ku gyara gidajenku yaƙi ya yi nisa ku farka ta ya rab afa anta takunu alaihi wakila sai Allah ce mai kai za ka zamanto wakili gare shi a a me Allah ce gaba أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون haka إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Allah ya ce am tahsabu anna aksarahum yasma'un kai kana tsammanin da yawan su suna jin abin da kake faɗa ne wallahi ba sa jin gaskiya au yaqilun ko suna hankalta kana tsammanin ma- masu hankali ne mahaukata ne cikakku amma sun mai da kai kai ne mahaukaci la yasma'un al-haq wa la yaqilunahu imam ibn kasir yace hum aswa'u halan min al-an'am as-sariha wallahi mu- halin su da ɗabi'arsu sun fi dabbobi munin hali saboda ai ita dabba tana aikata abin da aka halicce ta dan shi duk inda ka ga dabba duk da dabbancinta tana yin abin da Allah ya halicce ta dan shi dama Allah ya halicce ta ta ci ta koshi ta rayu ta yi kuka in ta so ta yi kuka ta yi tsalle in ta so ta yi tsalle sannan ta gama girma a samu wuka a yanka ta a cinye ta gama aikinta kai faɗan adam kana yin abin da Allah ya halicce ka don shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin bana neman kuɗi ko arziki a tattare da ku wa ma uridu an yut'imun bana bukatar su ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah shine mai azurtawa shine ma'abucin karfi tabaraka wa ta'ala kana yin abin da aka halicce ka dan shi kana yi ba ma yi wani da gangan wani kuma an jibga masa uban jahilci ya ma kasa gane addinin da zai bauta Allah da shi an hana shi ya gane addinin kuma bai gane an hana shi ya gane addini ba mala akwai mutanen da kawai dai tsautsayi yasa an haife su dai a cikin musulunci wallahi kuma they are, tot, they are not ready su karanta musulunci su fahimce shi wani faɗansa ne fa ya samu admission a wata ƙasa fa zai je karatun musulunci dan ya zo yana murna baba na samu admission na cika ƙasa kaza ta ɗauke ni ya ce me za ka karanta ya ce baba ƙur'ani da hadisi da tafsiri ya ce kai ka raba da magana ƙur'ani da hadisin nan ka je kai karatu ba in za ka yi karatu wallahi kai gaya mai ya ce in za ka je ka yi ilimi ka je ka yi ilimi malam makaranta ya samu zai je karatun islamic studies ya karanta qur'ani ya karanta sunna ya ilimi ya zama jagora a cikin al'umma uban ya ce kai in za ka tafi kai karatu ka je kai karatu kaga wannan ba karatu ba ne aikin banza ne ke wannan fa mai faɗan wannan faɗan uwanka ne musulmi mai sallah amma an gama wanke masa kwakwalwarsa mun waye gari yau da kanmu muke ɗaukan makami muna yakar musuluncinmu da kanmu wallahi idan ka ji magana da wani zai faɗa akan al-islam wallahi ba za ka yi bacci ba wallahi malam a hira kawai mutum zai yanka ma bakar magana sai ka ɗauka gaba ɗaya ma ya kafircewa annabawa da manzanni duka am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw ya'qilun waɗannan dabbobi an halicce su suna aikata abinda aka ce su yi kai kuma dan adam an ce ka bautawa Allah wahdahu la sharika lahu baka aikata ba da haka idan bawa ya wayi gari bai aikata abin da aka ce ya aikata ba to dabba ta fi shi mutunci a wajen Allah dan adam ya abudu ghairar Allah wa yushriku bihi dan adam yana bauta wani ba Allah ba yana shirka da shi ga hujja ta tsaya a kansa ga annabawa da manzanni yanzu ka duba dabbobin nan da awaki fa su ba a turo musu annabawa da manzanni ba dan ba su da hankali amma a mahaukatansu a haka din suna yin abin da Allah ya so su idan wata ta cuci wata Allah zai tashe su zai musu hisabi duk da ba su da hankali duk da tunkuri wata Allah zai tashe su tarama sai a ce kunu turaba to shine nan kake jin Allah yake buga misali akan mu yace inhum illa kal an'ami waɗannan mutane kamar dabbobi suke yace hum adallu bal hum adallu sabila to sun mafi dabbobin shi sa na buga muku wannan misali akwai mutanen da wallahi sun fi dabbobi bata in ji Allah tabaraka wa ta'ala malam akwai mutanen da wallahi dabba ta fi su saukin sarrafawa su ba su sarrafuwa Allah rama mai Allah ya ci
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا نعم ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا Allah tabaraka wata'ala nan kuma bayan ya gama wancan sai ya ci gaba da mana bayani bayanin dalilai da suke tabbatar da samuwar Allah ɗin shi kadai a bayan ƙasa suke tabbatar da kudratihi tamma cikakken kudura da mulki da sarauta ta ubangiji tabaraka wata'ala الأدلة الواضحة التي تبين وجود الله dalilai da suka fito fili da suke tabbatar da samuwar Allah tabaraka wata'ala kuma suke tabbatar da shi ne ya yi khalqul ashiya ya halicci komai al-mukhtalifa wal mutadadda alam tara kai yanzu baka gani ba kaifa madda zilla yanda Ubangijinka ya ja inuwa da yawa daga cikin malamai suka ce kamar ya madda zilla abinda ake nufi huwa ma baina tulu'il fajr ila tulu'ish shamsi lokacin nan daga fitowar alfijir ko har zuwa fitowar rana ah yanzu da alfijir ya fito ba gari ya waye ba amma duba karfin mulkin ubangiji yanda ya ja inuwa ba rana a wannan lokacin maddan zilla har zuwa fitowar rana walau sha'ala ja'alahu sakinan inda Allah ya ga dama sai ya bar yanayin ya tsaya a haka la yazulu ba zai kauce ba kamar inda Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya' أفلا تسمعون كو تبصرون أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون كما الله يساكي تيوا بكو غنيبا إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون إن الله يقدام سيسن يدري سرمدا تندق فرقو هكرشن دنيا كل دري ذائتي كنا دون الله يأتيكم بضياء da zai kawo muku haske afala tasma'una ba ku jin wa'azi ne qul ara'aytum ka gaya musu idan Allah ya ga dama ya sanya muku yini rana haske in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi ayi ta rana har duniya ta tashi kuna da wani Allah da zai kawo muku dare da za ku samu sukuni da kwanciya a ciki sai ya rike ai ta rana ya rike ya rike daren ya hana shi zuwa to shine ake nufin kaifa madazzilla walau sha'a la ja'alahu sakinan kenan sai Allah ya kafe shi sai ya tsaya ya tsayar da rana ko ya tsayar da dare shine Allah ce sun maja'alna shamsa alaihi dalila sai muka sanya rana ta zama ita ce dalili mai nuni abinda ake nufi laula anna shamsa tatlu'u alaihi lama urifa da ba dan rana ta fito kan asubahin ba kan wayewar garin za a gane gari ya waye ba za a gane ba ka duba dan wannan lokacin tsakanin fitowar alfijir da ketowar rana amma sunansa yini dare ya riga ya gama tafiya tun da alfijir ya keto aka yi assalatu khairun minan naumi an kori dare to wannan lokacin Allah ya ga dama sai ya rike rayuwar ga baki daya walau sha ala ja'alahu sakinan sai sai ya kafe shi ya tsaye da shi a haka a gurin kaf ba zai kara gaba ba amma Allah ce summa ja'alna shamsa alaihi dalila sai muka sanya mai rana ta zamanto dalili ne mai nuni cewa gari ya waye kuma an samu haske sai Allah ya ce mai ƙarshe malam ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا na'am وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا la ilahi وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا na'am لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا wai me ya faru ne ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا na'am ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا sai me فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Allah sun tsaye da mu ga bayani ya taho amma lokaci ya gure daga sati mai zuwa insha Allah za mu dora mu ji sirrin da ubangiji ya zuba a cikin waɗannan ayoyi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh